إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين قوتن بيو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة نادي هكرا دبو ديا دليو هدو دا أربعين دا هدو wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan tara a girgorin kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasa ɗinmu na hamsin daidai daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatul sheikh a shekul allama abi abdullah muhammad ibnu sa'id ibnu raslan a hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun karkare da annaqidu as-sadis wato abin da ke warware kalmar shahada ko yake warware musulunci na shida wanda malam ya martake da al-istihza'u billah yi wa Allah izgilanci aw bil rasul ko kuma yi wa manzon Allah izgilanci aw bil qur'an ko kuma mutum yi wa alqur'ani izgili ko kuma aw bi ayyi sha'iratin min sha'airil islam ko kuma wani abu daga cikin abubuwan musulunci kamar yayi wa ka'aba ko yayi wa makka ko madina ko yayi wa hijabi ko yayi wa niqabi ko yayi wa dangala wando isgilanci da dai shauran abubuwan da suka shafi alakar Allah da annabi da kuma manzon Allah da sunnar manzon Allah mun yi bayani daidai gurgudu satin da ya gabata muna addu'a Allah ya fahimtar da mu ya ganar da mu yau za mu tashi annaqidu as-sabi' wato abin da ke warware kalmar shahada na bakwai wanda malam ya matake da as-sihiru wato yi wa mutum sihiri ko kuma yin sihiri an gane malamai suka ce wa minhu sarfu wal atfu wato abin da ake nufi da sihir shine sarfu shay'a an an haqiqatihi wato juyar da abu daga haƙiƙaninsa awil ataf wato ka juyar da abu ya zama yadda ake ganinsa ba haka ba ko kuma ka yi abin da zai canja wani abu daga wani abu wannan in amtawo a loga kenan na fata an fahimta idan mutum ya zo ya yi magana magana ta burge wanda aka yi wa hatta saka shi ya yi wani abin da ba a tsammata zai yi ba sakamakon wannan maganar to a luga sai a ce shi wanda ya mar wannan maganar ya masa hiri a luga fa amma sihiri ne a luga mutum ya je ya yi hira da mace ya tattauna da ita hatta ji da ba ta son shi yanzu kuma ta dawo tana me tana son shi wannan sihirul yasa ake ce masa sihirul kala sihirin magana an gane magana da kyau ko sihiri ne a luga mutum ya mu'amalanci wasu ko ya mu'amalanci mutane har su ji sun amintu da shi sun ba shi wata amana ko wani abu sai a ce ya sihirce su amma a me a mu'amala a luga ba wai a shari'a ba jama'a kuna fahimtar magana daga nan ne aka ciro faɗin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna minal kalami la sihirun daga cikin magana akwai mai ɗauke hankali akwai maganar da wani zai ta ɗauki hankalin wanda aka yi wa ita don haka kaga in saurayi ya yi wa budurwa magana ta fahimce shi har ta gamsu da bukatar shi na cewa ta amince tana son shi to sai a ce ya sihirce ta amma sihiri na luga kun gane magana da kyau ko to don haka inna min al-kalami la sihirun sai malam yake fa amma sarfu fa huwa amalun sihiriyun in aka ce as-sarf ana nufin wani aiki na sihiri yuqsadu minhu tasabbubu fi man'i shakhsin min fi'lil khairi wato ana nufin mutum ya wani aiki na sihiri wanda ana so a sabbabar da hana wani mutum aikata wani abu na alkhairi aw sarfihi an zaujatihi ko kuma a kawar da hankalinsa daga matar shi an gane magana da kyau ko to duk yana ɗaukar ma'anar sarf ko kuma ma'anar sihir wa amma al'ataf amma aka ce al'atufu fa huwa amalun sihiriyun yuqsadu minhu tasabbubu fi tahbibi ar-rajuli aw al-mar'ati ila al-akhari an tariqi sihir al'ataf kuma abin da ake nufi da shi shine wani aiki da za a yi na sihiri yuqsadu minhu tasabbubu amma abin da ake nufi shine a sabbabar da fi tahbibir rajuli wato mutum a sa ya so wata alhalin a hakikanin gaskiya zuciyarsa ba ta me ba ta son wannan abu na fata ana fahimta awil mar'ati ko kuma a sa mace ta so mutum amma a zahirin gaskiya wannan matar ba ta son wannan mutumin abin da ya jawo yanzu take son shi shine an je an yi wasu kulumboto da wasu wato malkodiyos na fata an fahimta da wasu abubuwa waɗanda suka sanya matar ta dawo wannan shaidanin aljanin ya juya zuciyarta ta dawo tana son me tana son wannan mutumin alhalin a zahirin gaskiya ba ta so jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to wani zai ce yanzu kenan malam da bokaye da shaidanin aljanu suna da tasiri wajen su juya zuciyar mutum kenan ya yi abin da ba shi yake so ba eh idan allah ya ga dama ya amince hakan ta faru to takan faru yasa nassan aya ce wa ma hum bi na bihi min ahadin illa bi idnillahi masu sihiri da matsafa ba sa samun nasara wajen cutar da wanda suka yi wa sai da menene izinin Allah to kuma mu lura shi kuma izinin Allah nan akan ya ba su nasara su samu nasara su yi maka wannan abun ba kuma shi yake nuna Allahn ya yarda da abin da suke mai ba suke yi ba wannan wani abu ne na kaddara wanda bahaushe ya ce ta riga fata Allah ya rubuta cewa zai same ka dama to sai a samu wasu su je su shirya abun sai kuma su samu nasara sai Allah ya ba su nasara su yi hakan ba dan Allah ya yarda da abin da suke yi ba yasa akwai bambanci tsakanin imani da sihiri da kuma imani da cewa sihiri yana ci jama'a kun fahimci magana imani da sihiri shine ka yarda cewa ba wani abin da zai faru da kai na alheri sai an je an ma sihiri sai an ma tsafi sai an yi kulumboto sai an yi kaza wannan kafirci ne imani kuma sihiri yana ci shine ka yarda in an yi wa mutum sihiri in Allah ya ga dama yakan ba da nasara wannan sihirin ya tasiri a kan shi wannan daidai ne domin an yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kama shi jama'a kun fahimci magana da kyau ko so wannan ya nuna ashe in aka yi yana ci to yarda da haka wani bangare ne daga cikin bangaren aƙidar ma musulunci rashin amincewa cewa sihiri in an yi shi baya yi to ƙaryata Allah ne da ƙaryata annabi Muhammadu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka ni da kai dole mu yarda in an yi sihiri in Allah ya ga dama yana yin tasiri amma idan Allah bai ga dama ba za a gama yin sihirin ko ba zai tasiri ba kuma yakan zo ne a babi na jarrabawa Allah ya jarraba bawa wani abu ya same shi wani lokaci yakan zo jarabawar ta same ka ta sihirin sakamakon jarrabawa daga Allah ba wani sakaci ko wasa da kake da addini ko da ibada wani lokaci kuma yakan zo sakamakon sakacin bawa da rashin mai da al'amarinsa ga Allah don haka ba za ka ba da cewa kawai sakaci ne ke sa idan an yi wa mutum sihiri ya kama shi ba domin in ka ce haka annabi muhammadu ma sakaci ne sa aka yi masa ya kama shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko kaga kai haka ka baro wata magana da ba za ka iya tarewa kanka ba jama'a kuna fahimta kaga annabi jarrabawa ne Allah ya yi masa amma ba wai don yana wasa da addu'a yana wasa da sallah sai dan saboda Allah ya jarraba shi a matsayinsa na annabi Muhammad to amma ni da kai ta iya yiwuwa wani sakaci ne daga cikin sakaci na abin da ya shafi addininmu sai muka ba da wata kofa sai wani mugu ko wani matsafi ko wani aljani ya samu nasara a kanmu jama'a kuna fahimtar magana da shi yake cewa shi al'adaf ana nufin aiki na sihiri ya kusa domin tasabbubu fi tahabibin rajuli a sanya mutum ya so wata awil mar'ati ila al-akhari an tariqi sihir ko kuma a sanya wata ta so wani ta hanyar sihiri za mu zo mu ji ƙarin bayani nan gaba ƙala subhanahu Allah ya faɗa cikin suratul baqara aya ta ɗari da ƙwaya biyu daidai ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba walakin na shayaƙi na kafaru sai dai shaiɗanin aljanu ne suka kafirce me dalili ya ce yu'allimuna nasa sihira saboda suna koyar da mutane sihiri wato su ba ma magana su yi maka sihirin ba a'a ɗalibai ma suke da su na wanda suke koyan sihiri a hannunsu sai Allah ya ce wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut ba a saukar da wata magana wa ma unzila alal malakaini ko bi babila haruta wa marut ba a saukar akan wasu mala'iku a garin babila da ke kasar iraki masu suna haruta da maruta ba ba a saukar da waɗannan mala'ikun ba wa ma yu'allimani min ahadin kuma ba wani wanda suke koyarwa sihiri hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ballantana su ce wa mutane mu fa fitina ne kada ka kafirta wannan magana dunkulalliya ce ba za ka taɓa fahimtar ta a haka ba surarriyar magana ce ba za ka gane me ake nufi da ita ba a takaice gajeruwar kissar wannan maganar shine lokacin da annabi Sulaiman Allah maɗaukakin sarki ya bashi mulki yana mulkar jama'a yana mulkar aljanu yana mulkar dabbobi Allah ya bashi mulki an gane maganar da ke ku wanda mun sha karanta kissar annabi Sulaiman da irin abubuwan da suka faru a zamanin shi Allah ya bashi mulki Allah ya hore masa iska wali Sulaiman riha guduha shaharun wa rawahuha shahar Allah ya bawa annabi Sulaiman iska in ak ta tafiyar wuni guda to kwatan kwatin tafiyar wata guda ne in ta tafiyar kwana kuwa daga faduwar rana zuwa wayewar gari shi ma kamar menene ne wata guda ne kenan iskar da za ta yi tafiya da annabi suleiman na kwana ɗaya da yini ɗaya to a matsayin kamar ta yi tafiyar wata biyu ne sannan tafiyar nan ba irin kafarka ko kafata ba mu kwatanta yanzu da jirgin sama jirgin sama in yi wata biyu yana tafiya jama'a ina ne bai je ba a duniyan nan na fata ana fahimta to annabi suleiman iskar da allah ya hore mar idan ta tafiyar wata abin nan guni ɗaya da hito kamar ta yi wata guda na tafiyar jirgin sama haka idan ta tafiyar kwana ɗaya da wuni ɗaya da hito kamar ta yi tafiyar wata biyu wannan duk Allah ya horewa annabi Sulaiman na fata ana fahimta in urida alaihi safinatul jiyad lokacin da aka bujiro masa da horarrun dawakan shi ina fata an fahimta faƙala maza akfil liha eh wa azzani fil khitab wato zuwa yi yana fareti da dokuna har dokunan nan suka bi suka shagaltar da shi bai samu ya sallar la'asar akan lokaci ba na fata kuna fahimtar magana saboda tsabar mulki ya zo yana kallon faretin dawakai sai ce rabbi inni ahabbtu hubbal khairi hatta an zikira rabbi hatta tawarat bil hijab sai ce rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq wato ya zo yana kallon faretin dokuna ne har rana ta faɗi bai samu yi sallah ba sai ce ya Allah na fifita san alheri yanzu gashi har rana ta faɗi ban yi sallah ba sai ce ku dawo min da dawakan dawakan da suka hana ni samun sallar la'asar ku dawo mun da su aka zo aka jera masa su ya dinga sa ainihin wato a wuka yana yanka su ya ce ban ga dalilin da zai sa wasu horarin dawakai su hana ni samun wata ni'ima ta ubangiji ta ibada ba ala ayyi halin muna so ne mu fito da irin mulkin da annabi suleiman allah ya bashi har ta kai matakin da tsabar mulkin annabi suleiman cikin nau'in halittun nan kaf ba wata ba ta tsoron shi mutane na tsoron annabi Sulaiman dabbobi na tsoron annabi Sulaiman aljanu na tsoron annabi Sulaiman saboda tsabar mulki kun san akwai bambanci tsakanin mulki da shugabanci ko ba haka ba akwai bambanci mulki shine wato ya zamto tsabar yadda kake da tasiri a cikin mutane ya kai matakin da to shi kuma kansa mulkin kashi biyu ne akwai na zalunci akwai na adalci to shi mulkin annabi suleiman na adalci ne tsoronsa da ake ba tsoro ne na azzalumi ba ne shi ina fata ku gane wannan magana a'a tsoro ne na tsabar an san yana bin doka da oda in ka saba wa Allah ko ka saba dokar Allah ba zai barka ba shi ba zai saba ba kuma ba zai bari a saba ba to akwai kuma mulki wanda shi kuma yake na zalunci wanda mutum shi ba zai bi dokar Allah ba kuma kai idan ka saba dokarsa ya taka ka to wannan mulki kenan jama'a shine ake mana a Najeriya eh mulki ake mana a Najeriya kuma na zalunci in sun tashi fitowa su fito da kwamboi ɗinsu mai tattasai da tumatir a bakin titi su make ta haka ne ko ba haka ba mai wulbaran lemo da ayaba su wance kalar da wulbaran kuma haka bane jama'a dan a taba a mangare shi tsoho yana tafiya a fitar da bulala tsula mishi a wuya ya haka ya haka ya koma gefe da gudu mulki kenan na zalunci ba adalci amma a hakan su hana ku ruwan sha su hana ku magani a asibiti su hana ku ilimi ko duk abin da su suke more rayuwarsu da hi ku sun hana ku sannan a mu'amalar ku da su ba ku ji daɗi ba mulki kenan na zalunci jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku amma irin mulkin sayyidina Umar da irin mulkin sayyidina Abubakar Aliyu Uthman irin su Annabi Suleiman su mulki ne wanda yake cike da adalci sai su hana kansu ma su baku so tsoron kar ma ku saba wa Allah ya sa kuke tsoron su dan su din masu bin Allah ne yasa sayyidina Umar ya taba yanko wani layi ashe wani mutum da tulin giya a hannun shi Umar bai gan shi ba fa yana ganin Umar sai fara makirkita da tulin a hannun shi Umar ya zo wuce ya ce lafiya mala ce dan Allah ayi hakuri ya amirul mu'minin yace me ya faru yace ayi hakuri ayi hakuri yace a to ai ban san me ya faru ba kake ta bada hakuri ce wallahi wannan safra ce a ciki san haka suke kiranta wai yar fatsa safra ina fata an fahimta giya ce yace giya yace to aka kama kanka da shiru kai kai haka na ya haka da shi kenan ina fata an fahimci magana yace dan haka mu ce yaje aka bulale shi 40 eh to ya za a yi da Allah Allah ya rufa masa asiri ya wuce abinsa to kaga me ya faru ya tabbata cewa in Umar ya gane abin da ke ɗauke da shi ba zai share ba yasa tun kafin ya gane ya firgita saboda dokar Allah sai da dokar Allah to amma ba zai hana kuma umar din nan da zai yi wannan hukuncin ba zai hana kuma ya ji wata mata tana kuka ya ɗauki gari a gadon bayan shi da hi da matarsa su je su tuka mata tuwo ba ba zai hana ba ɗazu shi ya hukunta wannan yanzu kuma shi yana ta yi gari a gadon bayan shi ya je me ya tuka tuwo wannan umar din ne jama'a ya zo wucewa ta wani gida sai ya ji ana hayaniya sai ya ɗan leƙa ta ƙofar ƙofa sai ga a hita ta ake sai kama katanga sai ya haura tsakar gidan sun tahi za su watsa ya ce a ku dakata na kama ku kuna tata a ƙasa ta haramun ne Allah ya hana har kowa ya fara makyarketa sai wani mai hikima daga cikinsu ya ce e gaskiya ne ka kama muna tata to mu kuma mun kama ka ka hauro gida ta katanga Allah ya ce wa'atul buyuta min abwabiha in za ku zo gidajen mutane ku zo ta kofa wa ya ce ka hauro sai Umar ya ce to saurara ni na yi laifi ko kun yi laifi Allah ya yafe min Allah ya yafe muku ku bude min kofa an fita ina fata an fahimta wannan Umar din dai da shi ake tsoro kuma shine wannan adalin to wannan shine mulki na adalci jama'a kun fahimci magana da kyau ko to amma zalunci na mulki shine ka hana mutane ka azabtar da su kuma ka cutar da su kuma ka hana su morewa da irin mazar kwailar mulkin ka ka zama azzalumin mai mulki jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to wannan shine saboda haka annabi suleiman adalin mai mulki ne adali ne adali ne yana kula da dokokin Allah yana kuma sa mabiyansa su tsare dokokin Allah baya wasa da dokar Allah saboda haka wannan ta sa Allah ya hore masa mulkin da babu wani wanda a duniya Allah ya hore masa mulki irin na Annabi Sulaiman shi yasa wata rana manzon Allah ya taba cafkar wuyan shaytanin aljani cafka yadda ka san ka rike mutum haka manzon Allah ya rike aljani jama'a ka ji mazan mazaje manzo na muhtari ya rike aljani gam daga baya sai ya sake shi sai ke gaya wa sahabbai ya ce hakan da kuka gana yi wallahi aljani ne na damƙe a hannuna ya ce har san da harshensa ya zazzago a kan hannuna ina jin sanyin harshen shi saboda tsabar makura ta manzan Allah ya ce amma ba dan na cina cewa annabi Suleiman ya roki Allah kada Allah ya ɗora wani mutum ya samu dama akan abin da ya mulka ba irin damar da shi ya samu ita wallahi da na fito da hi duniya yaran madina sun yi wasan ojiyo jiyo da aljanin nan wallahi ita ta ma annabi sulaiman ya roki Allah cewa irin mulkin da Allah ya bashi kada ya bawa kowa irinsa yasa sai na sake shi saboda kan na samu irin damar da annabi sulaiman ya samu jama'a kun fahimci magana da ke ko to wannan annabi sulaiman din ne daga karshe lokacin da ya zo rasuwa tsabar mulki jama'a ya zo ya tsaya akan aljanu suna aiki suna ta aiki ومن الشياطين من يغوصون له ko daga cikin shaidanu akwai wanda suke nutso su tsamo wa annabi Suleiman gwalagwalai da su za a narka a yi gine-ginen da ake bukata wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas a cikin shaidanu akwai kwararrun injiniyoyi a cikin shaidanun aljanu na annabi Suleiman wa ghawwas akwai kuma kwararru wajen iya nutso cikin ruwa su ɗebo masa kayan karo da kayan gwalagwalai domin a yi decoration da ƙere-ƙeren da duk za a yi da wannan decoration ɗin ne ya ƙauyantar da balkisu lokacin da ta ziyarce shi ta ɗauka ruwa ne a gabanta a glass ne aka yi masa decoration aka zuba ruwa a ƙasa amma tsabar yadda gilas ɗin ya gilastantu sai take hango kamar tsabar ruwan ne in ta tsora kafarta kamar a cikin ruwan zai shiga ashe kan gilas ne jama'a jamhuriyin din yayi ko bai yi ba yayi qala innahu sarhun mumarradun min qawarir yace ba matsala taka kawai kwalba ce gilas ne aka yi masa kwari aka yi masa ado aka yi masa kwalliya aikin aljanu kenan kai dan adam ma in ya kware da gini ba sai a hankali ba balantana aljani malam ina fata an fahimta so saboda haka wannan annabi Suleiman din shine wanda da ya zo rasuwa jama'a ya sa shaidanun aljanu a gaba suna ta aiki wallahi yana dogara da sandaihi ya rasu amma ba san ya rasu ba suna ta aiki Allah ya ce falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanat al-jinn an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adhab al-muhin Allah madaukakin sarki ke cewa falamma qadayna alaihi al-maut lokacin da muka kaddara mishi mutuwa ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna wa shaidanin aljanu cewa annabi Sulaiman ya mutu illa dabbatul ardi sai dabbar kasa wasu malamai suka ce gara ce wasu kaza haka dai aka yi ta fassara Allah dai ya ce dabbatul ardi Allah ya ce ta'kulu min sa'atahu ita ce ta cinye sandar annabi Sulaiman yana dogara da sandan sandan ne take rike da shi ya rasu amma ba sani ba tsabar mulki malam na fata an fahimci magana to da wannan gara kamar yadda wasu suke fassarawa ta cinye sandan sai sandan ta kai sai ya faɗi shine Allah ya ce falan ma kharra lokacin da ya faɗi ta bayyana jinnu sai al'amari ya bayyana ga aljanun cewa ashe fa mutumin nan ya rasu tun shekarun da suka wuce muna ta aiki ba mu san cewa ya rasu ba suka ce Allah kanu ya alamuna al-ghaiba ma ladhi fil azabil muhim da sun san gaibu sun san annabi suleiman ya jima da mutuwa yau sai za su zauna cikin wannan azaba suna ta aiki sun ɗauka ana kallon su mutum in ya ɗan tsaya in ya ga an kura mar ido sai ya tashi ya ci gaba ashe gawa ne bai sani ba na fata an fahimta to shine annabi suleiman da ya rasu ina son ɗauko muku tarihin wannan ayar wata ba'udin nan ne da annabi suleiman ya rasu to sai zamto shaidanin aljanu waɗanda kangararru ne dama munafukai ne suna bi ne ba dan Allah ba ina fata kuna fahimta ka san a cikin mutane ko yau in Allah ya baka matsayi akwai wanda wallahi zaka ga yana ma da'a kuma da'a ta tsakaninsa da Allah saboda ya ga cewa kai din nan kana abu tsakaninka da Allah don haka shi ma yake binka yake ma da'a ta tsakani da Allah akwai kuma wanda wallahi da'a yake ma amma ala tilas babu yadda ya iya da kai ne ya san cewa in ya nemi zai rigima da kai ba zai nasara ba to maganin haka bari ya yi likimu a ci gaba da tafiya a haka amma a cikin tantanin makwallatan zuciyar shi wallahi ba kaunar ka yake yi ba kuma galibi waɗanda Allah yake jarraba da irin waɗannan su ne manya-manyan shugabanni duk wanda Allah ba shugabanci ya ba shi matsayi to Allah ya jarrabe shi da irin wannan shi yasa da suka gane da yawa daga cikin su sai suna mu'amalantar mutane da duk wanda yadda ya mutum ya tunkare su mutum zaka ji da bakin sa zai faɗa ya ce akramaka Allah mun sani cikin waɗannan mutane da kake gani muke tare da su wallahi akwai wanda mun sani ba sa kaunar mu malam to amma ya zaka yi wallahi da bakin sa zai gaya ma ce mun sani yace wani lokaci mukan gane cikin mu'amala cewa kawai ana tare ne amma bil haƙiƙa ba sa tare da mu ƙarya suke wallahi to jama'a yanzu ya kai matakin ba wai maganar shugaba gwamna shugaban ƙasa wallahi hatta mu hakan mu a cikin harkokin da'awa ko na rantsi da Allah ana samun irin wannan jama'a wallahi ana samu to amma ya zaka yi ba da zaka yi kawai ka fawwala wa Allah lamarin ka ka ci gaba da addu'a Allah sa ka gama lafiya ba shikenan ba wannan kawai shine ne so annabi suleiman waɗannan irin mutane aljanu da dama bi suke ba a suna so ko kuma a'a a tila suke bi amma asali ba su da imani suna ganin annabi suleiman ya rasu kafin saura su gane sai suka yi marmaza kasan aljani da sauran rubutu sai suka ɗebi takardu sai suka je suka rubuta talasim as-sihiriya wato kalmomi na tsafi da maganganu na tsafi da hatiman tsafi shine za ka ga a da ba dan bana bakwai yake magana da shi ba ina magana da dan da za ka ga an ce ai wannan hatimin annabi suleiman ne ana samu ko ba a samu a rubuta masa hatimin annabi suleiman ko mutum yana neman mulki ko yana neman wani matsayi ko yana neman kaza sai a ce ai ya sha hatimin annabi suleiman ƙarya ne annabi suleiman ba shi da wani hatimi jama'a domin duk waɗannan hatiman hatiman tsafi ne jama'a to shikenan sai suka yi marmaza suka rubuta waɗannan ɗalasim da waɗannan tsafe-tsafe sai suka je suka ɗaga karagar mulkin annabi Sulaiman sai suka baza waɗannan takardu sai suka mai da karagar mulkin sai suka rufe shikenan sanda aka gama jana'izar annabi Sulaiman aka dawo sai aka fara tattauna kai wannan bawan Allah ya yi mulki kai kaza kaza kaza kaza aka dinga hira to sai waɗannan munafukan aljinai suka ce a ku ne ba ku san me ya faru ba mu mun yi shiru ne saboda in kai magana yanzu nan sai a casa ka ka ce a me ya faru suka ce ai da tsafi ya mulke mu ai tsame aka ce tsafi to wanda dama ba su da imani suka ce haba haba ko da na ji ka san haka mutane suke haba ai daga ganin yadda mutumin nan yake kaza kai ka san cewa ba kaza bane sai aka dinga analysis wanda kuma suke da imani na hakika suka ce wallahi karya kuke yi ba wani maganar tsafi annabi suleiman annabin allah ne manzan allah ne ba yadda za a yi ya mulki mutane da tsafi to ku lura annabi muhammadu ma an zarge shi da tsafi ko ba zarge shi ba an zarge shi da cewa sihirta mutane yake ko ba a zarge shi ba an zarge shi to haka wannan hanya take ta annabawa da manzanni in dai ka biyo ta tun daga kan annabawan aka gaji irin wannan ƙarairayi da maganganun banza da ake jingina musu to haka kai ma sai an jingina ma na fata an fahimci magana zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر حكى سكتنجنا من زن الله jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so saboda haka ba daga kan annabi aka fara ba su annabi Suleiman ma an zarge su da wannan da haka suka ce tsafi aka yi aka mulke su sai aka ce to amma me dalilan ku suka ce mu je a zaba ka karingal mulkin sa da guraren da yake ajiye abubuwan sa in dai ba a ga wani abu ba to mun yadda annabin Allah ne manzon Allah ne amma in an ga wani abu to ƙarya ne tsafi ne matsafi ne ana zuwa da aka daga karagar mulkin annabi Suleiman ina fata an fahimta kawai sai ga waɗannan talasim na me na tsafi da waɗancan shaidanun aljanu suka rubuta suka zuba kun fahimci maganar da kyau ku sai ga sunan kawai a baje la ila ashe da gaske ne la haula wala quwwata illa bi shikenan to shikenan sai yahudawa dama makiyan annabawa ne da manzanni ke suka ɗauki waɗannan labarbaru suka dinga rubutawa suna yaɗa wa duniya cewa annabi Suleiman akwai wani sarki da aka yi mai suna Suleiman ya yi mutane ƙarya ya ce hi annabin Allah ne manzan Allah ne to asirinsa ya tonu yanzu ya mutu mun gane ƙarya yake kaza kaza suka baza maganar a duniya cewa annabi Suleiman matsafi ne to sai Allah da ya tafi ƙaryata su a cikin suratul baqara sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman to kaji asalin yadda maganar ta faso miyagun yahudawa sun yi ta bibiyar abin da shaiɗanin aljanu suke karantawa akan mulkin annabi Sulaiman wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaimanu da ɗai Sulaimanu bai kafircewa Allah ba domin in aka yarda cewa annabi Sulaiman da tsafi ya mulki duniya annabi Sulaiman musulmi ne ko kafiri ne kafiri ne inda an yarda da wannan magana da haka Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirce ba sai ya ce walakinna shayatina kafaru sai dai su waɗannan shaydanan aljanu da suka rubuta wannan dalasin din da waɗannan hatiman tsafin suka je suka binne masa akan karagal mulkin sa su suka zama kafirai walakinna shayatina kafaru sai Allah ya ce yu'allimuna nasa as-sihira domin suna koyar da mu suna da koyar da mutane menene sihiri to sannan kissa ta bi wanda Allah ya haɗa su a cikin aya ɗaya shine wai wasu mala'iku ne jama'a Allah ya saukar da su a nan duniya da nufin cewa za su bauta wa Allah to waɗannan mala'iku sai suka saba wa Allah ta hanyar yin zina da wata mata sannan suka sha giya suka yi kisan kai suka yi kaza suka yi kaza za ka je ka ji wannan kisar a cikin isra'iliyat ana danganta ta zuwa ga waɗannan mala'iku ana kiran wai mala'ikun haruta da kuma maruta wanda daga ƙarshe allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su bayan sun koma suna shan giya suna zina suna caca suka koma kuma suna koyar da mutane menene tsafi daga ƙarshe dai Allah ya mai da su duwatsu wannan doguwar kissa ce za ka same ta a cikin wasu tafsirai na malaman tafsiri amma maganar gaskiya wannan maganar maganar banza ce to sai Allah ya tashi Musa wannan maganar ita ma da ya gama da maganar Annabi Sulaiman sai ya sake cewa wa ma unzila alal malakaini bi babila sannan Allah bai saukar da wasu mala'iku ba a garin ina babila wanda babila tana garin iraki a halin yanzu sai dai an canza wannan suna yanzu ba wannan suna ake kiranta ba wani gari ne a kusa da iraki haruta da maruta wanda waɗannan mala'iku sunansu haruta da maruta Allah ya ce ƙarya ne ba wasu mala'iku da suka saba min domin idan ka ce mala'iku sun saba wa Allah sun yi zina sun yi caca sun sha giya sun koyar da tsafi ya za kai da watar ayar da take cewa yusabbihuna laila wan nahara la yafturu suna yi wa Allah tasbihi dare da yini ba sa mi kakkautawa sannan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah abinda Allah ya umarce su suna yin abinda Allah waɗannan ayoyin da suke tsabtace mala'iku suka mai da su ma'asumai ba masu laifi ba ya za ka yi da ita idan ka ce waɗannan mala'ikun sun yi tsafi sun yi kaza sun yi kaza kun gane magana da kyau ko da wattar magana ta Allah cewa mala'iku ba sa saba wa Allah ita za a yadda ko kuma da wannan magana taka na cewa an sauke wasu mala'iku sun sha giya sun yi kaza sun yi kaza ita za a yadda to shi yasa da Qur'ani da sunnar Annabi Muhammadu ake musa duk wata ƙarya da aka jingina wa Allah ko annabi Muhammadu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku kana jin magana sai ka ɗauko ta sai ka haɗa ta da mai Allah kuma ya faɗa akan wannan abun sai ka haɗa ta da wannan abun da ka ji daga ka samu amsa sai ka ce to wannan magana ƙarya ce da haka tun da Allah ya tsarkake mala'ikun nan nan kuma kissa ta ce an sauke wasu mala'iku sun saba wa Allah sun yi zina sun yi kaza sun yi kaza to sai mu ɗauki waccar aya sai mu musa wannan menene wannan kissar da ita shine Allah yake cewa bal naqdhifu bil haqqi ala al batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiqun wa lakum al wailu mimma tasifun Allah ya ce a'a mukan ɗauki gaskiya ne sai mu naushi ƙarya da ita mukan ɗauki gaskiya ne sai mu mangari ƙarya da ita fayyadin maguhu sai kaga gaskiya ta turmishe karya mana fa idza huwa zahiqun kawai sai kaga karya ta tarwatse Allah ya ce wa lakumul wailu mimma tasifuna bone da azaba da wailin ya tabbata gare ku dangane da abin da kuke dangantawa Allah na abin da ba haka yake ba na fata ana fahimtar magana saboda haka Allah ya ce ma unzila alal malakaini bi bali bila haruta wa maru sai Allah ya ce wa ma yu'allimani min ahadin ko ba su koyar da kowa sihiri ba hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ballantana su ce masa mu nan fitina ne karka kafurta dan a cikin kissar abin da aka ce shine idan ka zo suka koya maka wannan tsafi ya ce to fa wannan tsafin mu ma fa fitina ce jaraba mu Allah ya idan haka karka fa ka je ka kafurta da shi mu dai kawai mun gaya maka ne yadda za ka yi na fata ana fahimta Allah ce to ba sa ma koyar da tsafin ballantana su cewa mutane mun fa fitina ne karka kafurta sai Allah ce fa ya ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum matsafa suna koyan abin da yake cutar da su baya amfani da su domin sihiri da tsafi cutarwa yake baya amfanarwa wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum sai Allah ya ce wala qad alimu laman ishtarahu kuma sun sani wallahi duk wanda ya fanshi sihiri ya sayi sihiri ya koyi sihiri malahu fil akhirati min khala ba da wani rabu a ina a lahira sai Allah ya ce wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idnillah masu tsafi da masu sihiri wallahi ba sa cutar da wani da tsafin su ko da sihirin su sai idan Allah ya ne ya yarda وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق sai Allah ya ce wala bi'sa ma sharu bihi law kanu ya'lamuna tur da abun da suka je suka koya wa kan suka saya wa kan suka fansa wa kansu na soyan tsafi da koyar da shi inda a ce sun sani gama an fahimta sakon da wannan aya take isar mana abubuwa guda uku ne a cikin wannan ayar abu na farko shine musa cewa annabi suleiman da tsafi ya mulki mutane abu na biyu shine musa cewa allah ya saukar da wasu mala'iku masu suna haruta da maruta a garin babila suna koyar da mutane tsafi abu na uku shine tabbatar da cewa matsafa kuma da suka ɗauka wa kansu tsafi to na farko ba su isa su cutar da mutum da wannan tsafin ba sai abin da allah ya ga dama na biyu wannan tsafi babu abin da zai koyi har kai su illa zuwa ga hallaka da bata da lalacewa da kuma kafircewa Allah waɗannan su ne sakon da suke cikin wannan aya ta wata ba'u da ake yawan karantawa to wani abin mamaki daga cikin ayoyin da idan ana karantawa mai aljanu ko wanda aljanu suka kama shi wanda take da tasiri wajen maganin wannan aljanun wannan ayar tana daga cikin sahun farko saboda a cikinta Allah yana ba da labarin ƙarerayin da aka dinga dangantawa na tsafe-tsafe ga annabawan Allah da kuma karya bakalin matsafa da Allah yake cewa wannan abin da suke yi idan Allah ya ga dama ba zai ba da ba zai ba da izini su yi amfani ba shi yasa malamai masu rukuya suka ce idan aka zo gurin wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah kai mai rukuya ana so ka maimaita wannan gurin akalla sau bakwai ko sama da haka za ka ji aljanin na tsala ihu da bala'i da kakaji saboda wannan maganar tana kona shi kamar yadda ka san a rura gawayi jama'a ya zama jawur a ɗauko fulawar biredi a danna a ciki kai dai ka san yadda take gasuwa ta kumbura ko to na rantse da Allah ya fi haka wajen gasa aljani da kuma kona shi a lokacin da kake karanta wannan to sannan abu na gaba kuma da ya kamata mu gane shi karatu akan wanda yake da sihiri ko yake da tsafi a jikinsa ko kuma aljani ya kama shi ba tsabar iya hadda da zaƙin muryarka da iya ƙira'arka ke sa yi tasiri a jikin marar lafiya ba abin da ke sakawa wannan abin ya tasiri shine na farko cikakken imaninka da Allah kai da za ka yi karatu a jikin marar lafiya cikakken imaninka da Allah na biyu cikakkiyar biyayyarka ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na uku nisantar ayyukan sabo da ayyukan zunubai duk haddarka duk haddarka in dai kana aikata sabo to in ka zo za ka ruƙuya wallahi wata nan sai aljani ya baka kunya jama'a ni naga aljanin da ana karatu yana maimaita abin da ake karantawa da aka zo kuma ana tambaye sa aka ce to kai ka haddace qur'ani ce ni ba wani hadda da ni aka ce a to amma ya aka kake iya karanta abin da yake karantawa yace to ai shi ma abin da yake karantawa bai aiki da shi ba da ni da shi ban san waye fi lalacewa ba wala aljanin yake gaya wani wanda ya karatu na ga aljanin kuma da wani yana rukuya yana tofa mishi yawo ya karanta qur'ani tofa mishi yawo tafi ka ba mu guri matsiyacin banza matsiyacin waje so na rantse da Allah wannan harkar shi yasa idan baka shirya ba karka shige ta amma ina mai tabbatar muku in kuma ka shirya mata to na rantse da Allah wata ran kafin ka yi karatun ma aljani yana tasiri ni na san mai ruku yadda in aka kira shi yana daga kofar gida aljanin da ke jikin matar zai fara ihu ku ce akar maka Allah ya yi hakuri dan Allah kar ya shigo gidan nan zan fita na ga wannan mutumin yana kofar gida kafin ya faka mashin ɗinsa aljanin zai fara ihu yana cewa dan Allah a cewa malam wani kar ya shigo gidan nan in dai dan ni ne wallahi zan fita saboda tsabar kularsa da dokokin Allah da kuma kularsa da al'amarin ubangiji sai Allah ya bashi tasiri ai malam in kana neman abin da zaka auna imanin mutum ka gane wallahi ka samu harkar rukuya wallahi ustazu idan baka shirya tsakaninka da Allah ba kar ka fara wannan harkar za ka ji kunya wallahi tallahi aljani zai kunyata ka wannan shine gaskiyar magana harka ce wanda imaninka da kularka da dokokin Allah ita ne tafi tasiri wajen Allah ya baka nasara ba wai tsabar iya karatunka ba da tsabar iya haddarka ba da tsabar tajwidinka ba akwai wata kissa da ake bayarwa Allahu a'lam bi sihhatiha lokacin Imam Ahmad ibn Hanbali yas sarkin ko wanda daga cikin fadawan sarkin aljani ya kama shi imamu ahmad aka je aka gaya masa sai ya turo ɗan saƙo da takalmi a hannun shi ya ce a daki gadon bayan marar lafiyan sau uku da takalmin a cewa wannan aljanin in ji imamu ahmad ya ji tsoron allah ya fita ba wai ya zo da kansa ba ai kaya aiko la ilaha illallah la ilaha illallah ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم من يسون gabata malam wannan ɗan saƙo ya zo da ki marar lafiyan ya ce in ji imamu ahmad ya ce ka ji tsoron allah ka fita yana rufe bakinsa sai ce wallahi dole mu fita mu ba ma maganar jikin marar lafiya ba duka wannan yankin gaba ɗaya zan tattare nawa ya nawa da sauran jama'a ta zamu bar wannan wannan yankin saboda imamu ahmad ya kai mai masa biyayya saboda tsantsan biyayyar da yake wa allah da haka aljanin ya fita ya kuma kira duk yan uwansa da suke wannan yanki ya ce gaba ɗaya mu tattara mu bar yankin nan imamu ahmad ya ce mu ji tsoron allah mu bar nan don haka duk suka watsa suka bar yankin gaba daya ana nan ana nan shekaru da yawa imamu ahmad ya rasu sai wannan aljani ya sake dawowa jikin wannan marar lafiya sai aka samu wani malami aka je aka kai masa kara aka ce ga abin da ya faru malamin ba aika ya aiko ba da kan shi ya taso ya zo ya karanta alkur'ani wa marar lafiya ya ce aljanna nan ya ji tsoron Allah ya fita ya ce to kai ka fara jin tsoron Allah tukunna akan abin da kake yi kafin ka zo ka ce mu in ji tsoron Allah ai ya ayyuhal ladzina amanu ne ya ku masu imani ina fata an fahimta lima taquluna ma la taf'alu kabura maqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alu kawai haka yace ba zan fita ba wallahi za ka tashi ka bar wannan gurin ne ko kuma sai na yi musu musu da kai haka suka kare ba daɗi ka je ka karanta littafin asarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar na fadilatu sheikh wahid abdulsalam bali allahu yarhamuhu ya ba da wata kissa yace ya je zai wata mata ruqya sai aljanin ya ce masa sunan kissar ma headline din kissar a cikin littafin junniyun yuridu an yi da fi sheikh shaidanin aljani yana so ya shiga jikin sheikh sunan kissar kenan headline din kenan sai koro kissar yace ya je zai wata mata rukuya ne sai shaidanin aljanin yace masa kai sheikh kai hankali da ni yace kai ma kai hankali da ni ya ce ba zan fita ba ya ce wallahi za ka fita da izinin Allah ya ce in na fita fa zan higa jikinka ya ce na yadda in ka fita ka shigo jikina in har za ka iya shag yana rufe bakinsa sai aljanin ya fashe da kuka sai ya ce ba zan iya ba ya ce me yasa ba za ka iya ba ya ce saboda kana bin dokokin Allah kuma a yau din nan babu zikirin safiya da annabi ya karantar a karanta wanda baka karanta ba kuma duk wanda ya karanta wannan bisa imani da yaqini babu shaidanin aljani da ya isa ya shiga jikinsa littafin yana nan kaje ka saye shi a kasuwa ko yau za ka ga isa saboda haka jama'a hatta mutane da kake rayuwa da su haibarka da girmanka a cikinsu da mutuncinka a cikinsu yana da alaka da mutunta Allah da kake wallahi yana da alaka da ɗaukar addininka da kake da muhimmanci amma idan ka zamanto wawanka nawa ina fata an fahimta baka girmama Allah baka girmama addini wallahi sai Allah ya cire haibarka da tsoronka da mutuncinka a cikin su wallahi ba wai maganan aljanu ba mutane yan uwanka saboda haka tsare dokokin Allah sai Allah ya tsare ma mutuncinka ai ya ishe mu hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake gaya wa ɗaya daga cikin sahabbai cewa ihfazillaha ya hafazka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka daga lamarin komai da ka sani eh fazillah tajidhu tujahaka amma kai mutumin kirki ne in kana masallaci in ka fita wajen masallaci kai mutumin banza ne billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ka yaudara Allah ba yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna ba kowa kake yaudara ba face kanka kai mutumin arziki ne in an zo hudubar juma'a kai mutumin arziki ne in an zo ta'alim kai mutumin arziki ne in an zo fage na addini amma daga an fita mu'amalar ka zamantakewar ka harkokin ka babu Allah da annabi wallahi tallahi wallahi tallahi ba za ka sha ba a gurin Allah jama'a kun gane maganar da ke ko Allah ya shirye da mu Allah ba mu ikon kiyayewa saboda haka Allah ya faɗa mana a wata aya Allah yana faɗa dangane da mutanen annabi Musa qala Musa ma ji'tum bihi sihir sai ce inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amalal mufsidina annabi Musa ya ce wa mutanen Fir'auna ma ji'tum bihi sihir abinda kuka zo da shi sihiri ne fa tsafi ne inna Allah sayubtiluhu da sannu Allah zai wargaza shi zai lalata shi inna Allah la yuslihu amalal mufsidina domin Allah baya gyara aikin mabarnata ina fata an fahimta a wani guri yake cewa inna ma sana'u kaidu sahir sai ce wala yuflihu sahiru haifu ata inna ma sana'u abinda suka aikata kaidu sahirin kaidi ne da makida irin na matsafa sai Allah ya ce wala yuflihu sahiru haifu ata duk inda matsafi ya kai ya komo ba zai taɓa rabauta ba duniya da lahira yasa ku lura duk mutumin da ya saka zuwa gurin malaman tsubbu da bokaye akan lamuransa wallahi summa tallahi ba zai taba sha ba ba zai taba kaiwa ba yau an wayi gari matsayi ne za a bawa mutum amma sai ya je gurin matsafa jama'a eh karan jiyan nan wasu yara suka same ni wanda sun burge ni na musu nasiha mai dimbin yawa saboda abin ya mun daɗi matsayi ne Allah ya bashi wanda matsayin nan wani aka sauke ya yi rashin gaskiya jama'a ya yi rashin gaskiya sai aka sauke shi shi sai aka ɗauka aka bashi to kawai sai mutane suka dinga sintiri a gidan suna cewa to kowa na heka ta heka tsaya na rantse muku da Allah wana fa sai ka tashi ka tsaya ka san halin wana da aka sauke shi daga wannan abun kai ka san halinsa wallahi ba zai barka ba ma'ana amma sani cewa yana yin waɗannan abubuwa saboda haka ka tahi da gaske bawan Allah yau a zo masa waɗancan su zo masa kuma wai a hakan masu kaunarsa ne suke zuwa suna bashi wannan shawara kai Allah wa daren wannan kauna wallahi tallahi don haka lalle ka tashi ka tsaya to sai Allah ya haɗa shi da wani aboki wanda muna nan muna karatu tare da shi wala Allah yanzu yana jin wannan maganar da nake shi kuma sai ya ce masa to ka san menene tashi ka tsaya din ya ce a ya ce ka ajiye duk waɗannan maganganun na mutane ya ce mu ji tsoron Allah na farko ka kiyaye amanar da Allah ya baka wannan abun wani ne ya rashin gaskiya aka sauke shi kai aka ɗora ka to ka sani yadda rashin gaskiyarsa ya sauke shi billahi lazi kai ma zai sauke kai idan ka aikata muqaddara ma bai sauke ka ba muqaddara ma bai sauke ba taqdiruhu huwa ko yace to in baka sauka a duniya ba Allah zai sauke ka a lahira ko ba haka bane jama'a idan Allah ya sauke wa mutum darajarsa a lahira ba lamarinsa ya ɓaci ba ko ai dama a lahira akwai darajat akwai darakat darajat ita ce darajar aljanna darakat kuma ramin wutar jahannama Allah ya mana tsari sai ce don haka in ma Allah bai sauke ka bai jarrabe ka tun daga nan duniya to ka sani wallahi a lahira sai Allah ya sauke darajar ka saboda haka shawara shine ka kiyaye dokar wannan aiki da aka baka ka tsare mutuncinka ka kiyaye al'amarin ubangiji ka yi kaza yamar nasiha ya ce abu na biyu kana da uwa ya ce kwarai da gaske ya ce to na rantse da Allah duk duniya babu wanda zai daga hannu ya gaya wa Allah matsalar ka Allah ya gaggawar biya maka bukata sama da ita ya ce don haka ka kyautata mata daidai gwargwado ka nemi addu'ar ta akan wannan al'amarin da Allah ya baka ya ce abu na uku ka dage kai kanka da yi wa kanka addu'o'i da kuma ibadoji da Allah ke karɓa wajen ya biya ma bukata ya ce abu na hudu muna da malaman sunna mu je mu gaya musu su saka addu'a su ba su ce ma ka kawo kaza mai bingi bingi ba ko ba haka bane jama'a ba su ce ka kawo rago mai hararagar ke ba ba za su ce ka kawo cinnaka mai kafar hagu a murguda ba kai ka taba ganin cinnaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai kafar hagunsa ya zama tana dingishi ma yakubu da ya ake gane tunaka mai dingishi kai ka taba ganin tunaka mai dingishi jama akwai babokan da ya ce kwado yake so a kama masa a ruwa amma wanda an ga yana alwala inna lillahi wa inna kwado a ruwa yana alwala ya ake gane alwala kwado a karɓar kallon eh malam murtala ko ka taɓa gani ka gani wai a ɗauko kwaɗon da yake alwala to don haka ya ce masa wallahi muna da malaman sunna su ba za su kama wasu ƙa'idojin banza ba za su gaya wa al'umma ne saka addu'a kuma su ma su kace ka al'umma a karan kansu don haka tashi mu je gurin wani shine sai kira masa sunana shekaran jiya jiya wallahi suka zo suka same ni kuma wallahi babban mutum ya samu babban matsayi kuma yaro karami kwata kwata bai wuce shekara 35 ba yaro karami wallahi na ji daɗin zuwansu na masa addu'a na masa fatan alheri sannan na kawo wannan ne saboda wallahi na sani jama'a galibi idan matsaloli suka taso wa mutane sai su rikide su rikice kaga mutum yana ta kama kame ya bar Allah ya ji ya kama banza sakare shi kama ganye to ka rike Allah Allah zai taimake ka wanda kuma duk kaga wani abu ya same shi jarabawa ce tunda dai annabi Muhammadu bai tsira daga jarabawar amma sihiri ya kama shi ba wallahi da ni da kai ba za mu tsira ba fa sai dai Allah bai so jarraba mu ba jama'a haka ne ko ba haka ba saboda haka kawai jarabawa ba wanda ya isa ya ketare ta idan Allah ya ma ita kai addu'a Allah baka ikon ci sannan kuma ka dage da addu'o'i da bin hanyoyin da suka dace wajen warware ta amma maganar ka je kai ta biye biye wannan duk ba naka bane saboda haka mu taya juran mu addu'a Allah ya kiyaye mu daga sharrin masharranta ya kiyaye mu daga muguntar mugaye ya kiyaye mu daga zaluncin azzalumai da matsalolin masu matsaloli duka Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu akwai sauran mintuna nawa kai ni ko addu'a kuka yi min ne kan bana karɓar haddan nan ne kan eh ya kare gaba ɗaya ba ko da mintuna goma to shikenan sai ai hakuri dama mun yi niyya yau za mu karɓi hadda ina ga wanda ba su yi hadda ba sun yi mana addu'a daga gida kafin su fito Allah ya karɓa addu'ar su wa ba ta sha'una illa in sha Allah ko to Allah ya amsa mana Allah ya sa mu dace yan uwa za mu hakuri mu dakata a nan sai sati mai zuwa insha Allah wala Allah sati mai zuwan nan wala Allah mu ma fara karbar haddar kafin mu fara dora karatun in ya so ma muka dora har ya kai mu zuwa karshen kasir kaga ba matsala Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya to to muna addu'a akwai malam adamu wanda ba a iyalinsa take fama da rashin lafiya muna addu'a Allah ya ba ta lafiya yan uwa ko bawan Allah da muke tare da shi a nan zan shigar da wannan magana saboda ma'ai masu kallon mu su ma su taya mu da addu'a a yana so zai je yi exam ne wanda professional exam ne akwai wani matsayi ne da za a bayar insha Allah ta'ala kuma ya shafi wanda yake da professional a wannan so asali ya cancanta a bashi abu kai tsaye ba tare da wani biye-biye ba to amma akwai wasu ka'idoji na cewa sai ya je yayi wata jarabawa a garin kaza da garin kaza sannan daga baya a zo a yi recommendation a kuma yi assessment nasa a tabbatar masa ko kuma a bawa wani to muna addu'a Allah ya bashi nasara a wannan jarabawa da zai je yi Allah ya bashi sa'a Allah kuma ya taimaka masa sannan kuma in yayi muna addu'a in wannan samun wannan abun alheri ne Allah ya sa a bashi idan alheri ne gare shi da al'ummar musulmi da iyalansa da duniya baki ɗaya da mu da muke tare da shi ubangiji ya sa a bashi wannan matsayi idan ba alheri ne gare shi da addininsa da al'ummar da ke tare da su da iyalansa ba Allah ya canza masa da abin da ya fi shi alheri to da Allah a taya mu addu'a wanda ya ji mu ta kafafan yada bayanai da wanda ke zaune a nan domin namu ne na kusa da mu in Allah ya bashi wannan abin kamar mu Allah ya bawa insha Allah ta'ala